بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna fara jaddada sallama a ci gaba da karatunmu na fannin balaga wanda a karatun da ya gabata gaba ɗaya muna magana akan fasahatun kalam muka ce kuma dole hunaka uyubun sitta ko an yaslamal kalamu minha dole zama magana ya kubuta daga wa'annan aiki guda shida mun yi magana na farko akan tanafurin kalimat mustami'a mun yi magana akan dufin ta'ali mun yi magana akan at-ta'qidul lafzi mun yi magana akan at-ta'qidul ma'nawi duk kenan yanzu abin da ya rage shine kasrat takrar ko da tatawul idafat abin da ake nufi da kasrat takrar shine kaunul lafzul wahid اسما كان أو فعلا أو حرفا وسواء أكان الاسم ظاهرا أو ضميرا تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة شيء بيجي كثرة التكرار أنا شفايتي كثرة سبيل دميني يكوسي ما أظن أجي سيما تكرار تكرار كما كثرة inda bin yi zo ɗaya biyu wannan ba a ce mai kasra ana ce mai takrar tunda shi ma takrar din wata min wuzuyi balaga abin da za mu gani in mun zo karatun a can ciki ko sannan kuma akwai abin da ake ce ma a tauki inda da za a ce ya zo guda biyu ya zama kasra to a ce ba maganin tauki da lafzi da ake yi kenan a larabci na ga shi da yake cewa kasra da takrar in abu ya zo to ɗaya so biyu ba a ce mai kasra amma da ya haura ya huta haka to za a iya kiran wannan abun kasra ko shi ne yake cewa me ake nufi shi ne lafazi ko wannan lafazin suna ne ko harafi ne ko fi'ili ne ya zama ya maimaito a magana an maimaita shi an maimaita shi to wannan yana kawo ikhlas da ma'ana da fasahan kalam da gaba ɗaya ba da shi madawurin akan fasaha ne da kita kamar mene ka an faɗin ƙaunin sha'ir na ke cewa inni wa asfarin sukirna sukirna sasra da ƙa'il ya nasru nasru nasra ko kaga kowane kuci shakirin bi a tsarin da wannan na baitin ya maimaita mene ya maimaita za a iya cewa mene abu na duga ko kalma lugawiya ya maimaita ta kowane ɗan bambayi ko ya ce wa asfari sufaina tsakra da ƙa'il ya nasru nasru nasra a ga wannan maimaita wannan kalma lugawiya sun ya zama ta yi mene ta ɗan ba da wani mai ba da halal na fasaha shi ne suke ce makasar da karata wannan haka kalmomi ne ko wa asfarin sufaina tsakra nasru nasru nasra wannan masu sunaye ne ko kuma fi'ili ka kawai mutanabbi da ke cewa mene aqil anil aqtir ihbil alli salli ko a'i zid hashta basha tafaddal adni surra sili duka wa'annan mene duka af'al ne mai fita kuma ba tare da wani fawasi ba tare da wani hatsu ba da sai akwai wawun ko wawun haka sai ta dan sauƙaƙe nauyin abun a amma haka ne ya rotu ya zama korin faɗi akwai wahala ko shi ya sa ma kamar da muka yi magana a baya cewa wannan kasar da takara da ta sabuwar shafat duk akwai wanda suna sa su a cikin kota na kowar kalima mustami'a dan duk sai ya zama ba wani masu cin gashin kansu bane kawai da an ware su ne amma ismailin da an da muka ce gaba ɗaya ba su wuce ko ba ko hudu wannan shi ne ake ce mu ne kasar takra wanda yawaita shi yana sa mene da kalal da ma'ana ko da fasaha zai sun ce ba kowane kasar takrar ne da tawon idafa ne ke da kalal da fasaha a'a wanda yake shi ne wanda aka yawaita shi zama kuma mene ya zama sakilan ko isam'i yana da nauyi wurin ji sannan kuma yana da nauyi wurin faɗi ka amma idan wanda muka faɗi ko ta amma faɗi mutarbi ne ko da yake cewa ko wato idu ne fi gamratin ba da gamratin sabobin laha min a alaiha shawahidu wannan ma mun yi shi a mene tanafur kalmat mustami'a shi yasa wa'annan duk suna koma wannan abin na farko ne ko tunda me yace sabobin laha min a alaiha shara ya tattara mene yayi kasratu da la min alaiha da ce wannan ikhlas ne da ma'ana amma ba koya ne yake zuwa ba tunda mun dauki misali kaulu ta'ala ko aljannan na gaba ne ko wa nafsin ko wa ma sawaha fa alhamaha zuraha wa taqwaha kai wannan ha'un din an maimaita ta an maimaita ta amma bai ne anan ba za a ce ta yi ikhlas da ma'ana ba da sauransu ko ko idafatin mun zo idafat ko ta handa sai na rasulullahi ke cewa ko alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim ko yusuf ko ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salam da kuma mene kamar irin su ka haya aizat zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga akwai mene zikiru إضافة زواج رحمتي رحمتنا أن يم إضافة زواج عبد عبد إن إضافة زواج كاف مو بلا شيء ولا يحتاج معنا مفهوم مثل دأب قوم نوح وعاد هذا مثل دأب قوم نوح وإنهم إضافات لي بلا شيء ثم في يحتاج هنا يحتاج معنا نجي أكبر كيوي تأبي ما بينوي آه ورمي سوراري lisani kuma ba zai iya faɗin shi a ka da sauri ko da wuri ba sai a yi ɗin ka ƙaunin numadi tamam shi ma ko ka annahu bi sama'i ruhi fihi lahu fi kulli dariya min jismihi ruhu ka ga ya hada mene fihi lahu fi ruhu jar ya maimaita su a guri daya wanda wannan ya dan so ya bada إخلالنا فصاحه وإن هذه كثرة التكرار سكيسي سي شرعينا كريجينا شدقينا ذلك شيء تتعب لدافع شيء ولا وسنجد بي ممكن مثلا أكم سيزوكو شيء كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا أي إضافة إضافة هي أمونا أمونا أمونا أما كان لم تسيبها هو إلى بني كان لم ayan ayoyi haka da hadisi na ba a ko'ina ne suke ikhlas da fasaha ba amma misali da suka kawo shi ne mene hamamata qawli sha'ir hamamata zar'a hawmata zanda tad'i fa anti bi mar'a min su'adi aw min su'ada wa masma'i ko yayi mene hamamata zar'a hawmata zanda tad'i ya dingina hamama zuwa zuwa ga zar'a ya jingina zar'a zuwa ga mene zuwa ga hauma ya jingina hauma zuwa mene zuwa ga dandali ya zama wannan ifafa din ya kawo mai nauyi ko wurin faɗi a baki sannan kuma da nauyi a kunnen mai sauraro don wannan suke so ya kamata duk zance ya kubuta daga irin wa'annan koyo din har a iya ce wannan magana magana ne mai fasaha wa'annan su ne kunci wannan shi ne sharaɗi na ƙarshe daga sharaɗin magana ya zama mai tasiri ko na farko dai kasar da takra ko musta na farko dai tanafur kalimat mustami'a dinnan an ce tanafur kalimat zai koma mai ne fasahin kalmar shi sarki ta mustami'a ma'ana ka zo ka yi tarkibin to a ciki din kowanne ya zama mai ne ba tanafur ciki ko mustami'a sannan kuma akwai mai ne duk ta'alif kawo maganan ba da mutane an yi bayani a karatun da gabata na biyu ya zo mai ne da akidun lafzi ko da da yan sai take shi ne kawai sai a ce ya karkashi biyu akwai take da wanda ya rijo ila lafzi akwai take da ya rijo ila ma'ana shine aka samu ta'kidin lafzi da at-ta'kidul ma'anawi da an da ya gabata da misalan su da bayanai sannan na biyar kenan sai a ce mene kasarwacin ta ai kasar da takrar shi ne wanda muka yi yanzu sai mene ta ce ma wannan kalamun kalamun fasihun ko yanzu sai shi kenan dama an ce fasaha shi ya kawo ala ala ko akwai fasahin kalima akwai fasahin kalam akwai fasahin mutakallim yanzu mun ji fasahin kalam mun ji fasahin kalima yanzu sai fasahin mutakallim fasahin mutakallim shine menene shine fasahin mutakallim ibaratun an malaka allati yastatiru biha sahibuha ala على يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان شين اسم فصاحة المتكلم شين يضمنه وتملكات yasa ba sai ko sifa ko abu da maraka sifa da ma sifa ne na ta ko duk lokacin da mutum yake neman mai ta'abiri ya faɗi wani abu yana da dama yana da malakan nan wanda zai iya ba shi dama ya faɗi wannan maganar da yake so kuma maganar ya yana da fasaha ko yasa yaqtadir bi asai wa yaqtadir shi yasa yaqtadir yaqtadir bas sai yu'abbir wa yaqtadir bi ala ta'bir ma'ana duk lokacin da yazo zai shi ne kudura din dan ma ya haɗe lokacin da yake magana da lokacin da bai magana inda kuduran ne ba za su haɗa insa na ga lokacin da yazo da ya dama zai iya amfani da ita ya yi ta'biri akan abin da yake so ya magana da magana kuma mai fasaha ga kowane gharadi ne bil madhi bil fakhri bil hida bil ghazal a duk wani agra shari'a kalamiya da yake so ya magana zai iya magana akan abin da yake so kuma ya zama kan kalimat na shi sun zama kalimat ne fasiha wannan shine ake ce ma fasahar mutakallim فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ظروف بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه يسموني akwai wannan sifan in ya so yi magana akan kowane zurofin kalam ne kowane fannin kalam ne wannan sifan za ta ba shi dama yi magana da magana ne fasaha ko da fasaha ne amma dai ga da suke yawan magana cewa shi wannan ana samun shi cikin ta wani hanya aka ce ta hanyar irin suna kawo al-turba wal maran ko ga da suke cewa yawan amfani da tasbihi na kalmomi da kuma yawan mene yawan hif ko asali al-arabiyya da kuma maganganun dai kore shu'ara da wata ba da sauransu yawan bibiyan maganar su ainihin saha da bulaba na masu yaran da rubuce-rubucen su shi ne zai samu mutum wanda ya samu malakatin rasu hako ba idafatan akan bene kuma akan bayan dama akwai zaujin akwai akwai tsarika da sauransu sannan kuma sai an hada da turba din nan da mara da wayannan su ne suka za su haifar mutum hibza ashar al-arab ko tsabihim sa'il da sauransu da yawan karanta kuma zancen amsalinsu matasa kinaya wa'annan su ne suka sai su zama ke da tsiri na mai na mohiban mutum da mohiba su ke da tana nan sai dai akwai mai ne kuba wa'annan yawan durba da muradin su ne za su fara tasbih su fara tasbih kuma na mutum akan rubul kalam da fasaha da komai ya zama har ya zama imam malaka inda in ya zama hal ne alhal da an yi ta ya zo ta yi wa kawai wani lokaci kalima kaza amma yawan yi din zai sa mutum ya zama mai ya zama malaka a cikin mutum ko waɗannan shi ne a ƙarshen za a ce magana a kan fasahacin tsada mun ji fasahacin kalma mun ji fasahacin kalam ko kowane da jami'in fasahacin kalma ko an tattamin rububin arba'a ko fasahin mutakallim kuma mun ji koyo fitta sai magana ya huta sannan kuma fasahin mutakallim shi kuma mene ibara ne akan malaka da ya mallaka yawan karatun shi yawan usul ashar yawan bin maganan saha na larabawa da sauransu to shi wannan shi ne in an hada ake magana akan fasaha din a wurin da aka yi tunda a wurin da mun da yadda gabata wani lokaci ba ma su rabe alfasaha wal balagati wal bara'atu kulluha alfazul muta'allifa wa wansu wannan shine a karatu na gaba insha Allah sai mu yi magana akan balaga din da ita ma da muji balagatul kalam kenan da balagatul mutakallim ko wa sallallahu ala sayyidina Muhammad